أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkamu da saduwa a wannan masallaci na mekadizel ko na eem da yake fasta mekadizel da muke gabatar da wato karatu wanda kuma mun dakatar da sauran littattafai hannu ƙari wanda mukaddima ta adwa'ul bayan saboda muhimmancin da take ɗauke da shi kuma saboda mun fara karanta wannan mukaddima a bara kuma sai aka yi katari an yi daura ta jam'iyya ta alkitabu sunna ala fahmi salafi salih sai muka ga saboda amfanin yan uwa a kammala ta saboda waɗanda ba sa nan ma in suna cikin group karatun zai kai musu sai su samu su karasa ko ba haka ba a wancan satin ina ganin mun tsaya a safha wato ta 24 ko? yawwa a yau nan za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to kafin mu fara karatu ga dangadan akwai abubuwa da ya kamata mu ɗanyi bayani a kansu a gurguje abu na farko wajen ayoyin da muka yi bayani nan lokutan sallah to mun kawo wajen wa aqimi salata tarafayin nahar wa zulafan min al-layl to an ce tarafayin nahar wato salloli guda hudu za su samu shiga an gane ko asuba tana cikin wannan taraf az-zahr da la'asar suna tsakiya magriba ita ma tana cikin taraf tunda tarafun nahar ne sannan wa zulafan min al-layl sallar isha'i sai ta shigo ciki sannan kuma wajen fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun fa subhanallahi kindan wasu kace nan tasbihi ana rufin sallah utliqa aljuz'u wa urida bihi alkull hina tumsuna wa hina tusbihun kaga an samu salloli na marice na yini kenan wa hina tusbihun da na safi wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan ashiyan nan sallah ta isha idan shigo ciki wa hina tuthirun da sallah ta hantsi a zuhur za ta shigo ciki shikenan ina ganin lokutan sallan sun fito gaba daya an gane ko to sai abu na wato biyu wanda ya kamata mu dan kara da shi shine cewa da muka yi zancen sallar gawa mun kawo cewa ana iya amfani da zamiri ko na namiji ko na mace akan gawa ko ba haka ba to daga baya sai ya bayyana gare ni cewa wato cikin hadithai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yana ma namiji sallah yana cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu to idan mace ce kuma za ku ga Allahumma ighfir laha warhamha to yana daga cikin sharuɗɗar riwaya hadithi da ma'ana bai zamanto addu'a ba to kaga tunda a cikin addu'a haka ya zo to karamci ko mu ce wancan bai inganta ba bai dace ba tunda gashi ya tabbata a sunna ga yadda ya tabbata an gane ko sai dai a larabce ana iya cewa ana iya amfani da wannan amma tunda wannan ibada ne to wannan wuri sai a yi taksishin shi in namiji ne a ce Allahun maghfir lahu in mace ce Allahun maghfir laha tunda shi sahabin da yi riwaya auf a cikin riwaya ta sahihul bukhari da muslim ya nuna cewa mutumin da aka yi masalla matacce ne namiji amma kuma sai ce Allahun maghfir lahu warhamu ka kuma yace ala janaza bai ce Allahun maghfir laha ba idan kaga wannan yake nuna cewa a nan za a yi amfani ne da damiri wanda ya zo a cikin sunna mun fahimta ko wallahu alam sai akwai nukta ta ƙarshe wadda ya kamata mu yi bayani akan ta kan wato abin da ya shafi harda da kuma ilmi mun kawo illolin harda harda ba wai illa ne take da shi ba kuna fahimta ta wanda Allah ba karfin harda ana son haka to kuma fahimta ita ko ana son ta to wanda Allah ya hada ma biyu to wannan shine ya hada sani kwarai da gaske wanda ya haddace kuma ya fahimta za ku iske suna har da cewa ba sa fahimta a yanzu har da ce alkur'ani abu ne mai kyau ko ba haka ba to amma kuma idan aka ce ka har da ce alkur'anin ka san ma'anarsa kaga ai yafi kyau ko ba haka ba to haka haddace misali hadisai abu ne mai kyau amma haddace su tare da fahimta kuma yana da kyau haddace ka'idodin tajwidi ko alfiya ibn malik misali cikin ilimin nahwu ko shatibiya ka haddace ilmul qira'at yana da kyau amma kuma ka fahimci abin don wasu haddace wanda yi bai fahimta ba shi yasa wani gashi haddace alfiya amma bai iya larabci ba ko in ce bai gane nahwu ba to kaga da yawan mutane suna karanta tajwidi su karanta littafi biyar amma ba su iya karatu alkur'ani ba saboda suna karanta larabcin ne amma ba sa kokari su fahimci ka'idar don su yi aiki da ita mun fahimci wannan ko idan mu fahimci wannan dukkan su ana buƙatar fahimta kuma ana buƙatar har daga wanda Allah ya ba hadda ko ba haka ba wasu ka ce wato hadda tafi har suna kafa hujja da baitutuka na akai sabani cewa shin hadda tafi ko ko rubutawa shi ne ya fi to dukansu suna rawaituwa ga imamu shafi'i waɗansu abiyat da yake cewa game da rubutawa al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqa wa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bain al khalaiq tariqa al ilmu saidun si ilmi kamar farauta ne wal kitabatu qaiduhu shi ko rubutu shine ke dabaibaice shi kenan shi ke tabbatar da shi yace to qayyid suyudaka bil hibar al wathiqa ka daure abinda ka farauto wato qayyid suyudaka an gane ko al masid kina al masidat an gane ko bil hibar al wathiqa da yagwai ko igiya mai karfi wa min al hamaqati an tasida ghazalatan yana daga cikin wauta ka je ka farauto wato abin nan barewa wa tatrukuha bain al khalaiqi tariqa kabar ta saki shi yasa rubutun da ka yi mai muhimmanci cikin littafi ka ajiye shi kuma bai dace fa'idodi ka hada su cikin littafi ɗaya ba wannan wauta ce a'a ka samu kamar exercise book ka yi guda goma wanga fa'idodin usulul fiqh wanga fa'idodin tafsiri wanga fa'idodin usulul tafsiri wanga fa'idodin hadisi shi yasa duk fa'ida ka san inda ka ajiye in ka tashi sai ka dauka amma duk in ka hada su wuri guda to da ka shiga sai ka bace an gane ko wasu ka ce a'a haddacewa yafi an gane ko dan ya ce ilmi ma'i حيث ما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي فإذا كنت في البيت كان العلم فيه معي وإذا كنت في السوق فإن العلم في السوق علمي معي يتي علمنا أنا تردني حيث ما يممت دو عندنا النفاة شين يمما ولا تيمم الخبيث منه تنفقون يتبعني أنا تردني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي يتي زوتي أتا تنا دبرغا من أجي علمي وعاء abinda za a aje ilimi kenan la batnu sanduki ba ilimi na ina aje shi bane cikin sanduki ba na bahaushe ce sanduki ko akwati ko ba haka nan bane fa idza kuntu fil bayti kana al ilmu fihi ma'i wa idza kuntu fi suqi fa inna al ilma fi suqi in ina gida ilimi na tare da ni in kuma ina kasuwa ilimi na tare da ni kasuwa saboda yana nuna cewa yana haddacewa mun fahimci wannan to kuma akwai wasu baitutuka hadisi da Imam Shafi'i da yake cewa alayka bil hifzi دون الجمع في كتب فإن للكتب آفات تفرقها فالنار تحرقها والماء يغرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها عليك بالحفظ ناهريك دهدا دون الجمع في كتب كبر قوقرين تار لتتفي فإن للكتب آفات تفرقها domin su littafai suna da afat jam'i ne na afa da alhamza aibobi aibi tufarriquha wanda suke lalata su su rarraba su ma'ana su lalata su su daidaita su kenan yace falma'u yughriquha ruwa sai su nutsar da littattafai ma'ana littattafai suna ce nutsewa cikin ruwa wan naru tahriquha ko ba haka ba wuta kuma sai ta kone littattafai wal fa'ru yakhriquha shi ko kusu ya sa bakin shi da hakura yakhriqu kharqan abin nan ya caccanye su ya ko ya kakkatse su za a cewa eh ko ya ya gaigaye su wallissu ya sirku haɓarawa kuma shi gaba da su shi ne allissu da sabi an ce wani malami da ya je karatu ya dawo daga karatu yana ɗauke da littattafan shi sai 'yan fashi suka tare shi aka bincika aka bincika malam babu kuɗi galibi ba a samu kuɗi hannun malamai ko ba haka ba malai ce ni wallahi ban da komai ba n todo da arziki ba shugaban 'yan fashi fa ya ga harkar nan ta yi shi ya ce a to tun da malam dai bai da kuɗi a tai da jakkai a tai kuma da littattafai ya ce a'a karatu na ne wacce a'a karba kalla wannan ba karatun ka bane karatun kai na cikin ka suka jale da tafai suka tafi ya ce to tun daga nan barawo ya bashi karatu muna fahimta ko to dan haka dai in kuka diba malaman hadisi suna cewa akwai dabtu sadrin da dabtu kitaba dabtu sadrin ka haddace dabtu kitaba to amma da za a hada su da yayi to bayan an rubuta bayan an haddace kuma a fahimci abin domin rashin fahimta shi ke kawo matsala ba wai haddace nassi kawai ake bukata ba sanin ingancin nassi ko da ka haddace shi sannan kuma ya zamanto ka san ma'ana kuma ka san yadda ake amfani da ka'idodin shari'a ku karanta wani littafi sunansa talbisu iblis na ibnul jauzi yadda shi dan yake zo mu mutane daban-daban da masu mulki da masu son yawan ibada ya kada su su wuce gona da iri haka ji mutum yana cewa shi nan zai zai gani Allah an gane ko sai ka wuce in kuma kana sako-sako da ibada sai shi jawo ka daga farilla ya ce maka kana yin nafiloli ya ce rage in kan rage wata rana ce maka kai har farillolin nan ma in ka aje su dai abun nan kaza kaza wata rana har kai ka kafirci yanzu ga aramomi makaranta alqur'ani mutum zai zama to hafizin alqur'ani ya san ilmul qira'at ya san aujuhul qira'at amma bai bai san sallah da kyau ba aran nawa zaka samu bai san kabli da bari ba kaga ya koma irin yadda bani isra'ila an kace wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya in mun fassara da amaniya gurace gurace koko illa amaniya sai karantawa kaga akwai matsala wanda kuma da yawan aramomi zaka isa suna da irin wannan sifa mutum ya shekara 40 yana aramanci amma bai fassara alhamdu ba ware da gaske yanzu wani sai ya kara rayuwar shi wallahi bai fassara ma alhamdu kuma aramani to kaga wannan akwai hatsari su malamai sun ki gaya musu gaskiya su je su nemi mi su nemi fasara alkur'ani saboda idan aran mai iya fasara to kidan ya hada biyu kubci mu mallan zai yi sai sa bai ga mishi kun gane ko shi ko wanga ya je ya nemi fasara ya sani sai ya rike kinan shine mai gida baya yadda wancin ya surkuce to kaga ba addinin Allah ake so ya ci gaba ba idan ka nuna mishi cewa ya nemi fasara alkur'ani ba ko da ya nuna ba zai tafi tare da kai ba Allah ba zai barka tuzarta ba don kai dan Allah kai mun bai wannan to da haka muna kira zuwa ga ɗalibai a sa fahimta kuma za ka iske galibin waɗanda Allah ba fahimta ba sa son harda galibin waɗanda Allah ba harda su ko ba sa son fahimta to wanda Allah haɗa ma biyu shi kenan shi yasa ko a ɗalibai in kaga mutum ya son cewa shi dai ya son ya fahimta ya shi ya son fahimta to bai son ma wani fanni wanda ake hadda bai ma son ya shiga a ciki a uridu an afham wa u'abbir u'abbir shi ko wanda ga hadda cewa shi ya fi son ya haddace amma ya an zo wajen ma'ana sai ga bai damu ba bai so to duka ana so a haɗa waɗannan kowanne yana da matsayinsa mun fahimci wannan ya kawo malaman hadithi zaka iske mutum ya san takhrijul ahadith da kuma ruwat da tarihin su da komai amma sai ka iske cikin fahimtar addini fiqh bai san wani abu ba wannan ita ma matsala ce ina fata da kuma domin hadisan ana so a fahimce su ne don a yi aiki da su to in ka san ruwat wannan rawi adil ne wannan kaza wannan kaza amma baka fahimci wani fiqh na hadisin ba to kuma biyan kai kenan ina fata ana fahimta ta shi yasa malaman hadisi zaka iske galibi waɗansu za su yi kokari su zama malaman fiqh kuma malaman hadisi imamu ahmad bin hanbal mausu'a ta hadisi duk duniya babu irin tashi ko ba haka nan bane kuma malami ne daga cikin malaman mazhaba ta mi ta fiqh imamu shafi'i yana littattafai ne wanda ya rubuta asa al-umm misali za ku iske imamu musnad da imamu shafi'i kuma imamu shafi'i kuma malami ne na mazhaba imamu malik yana da muwatta kafin su ma ko ba karan bane kuma malami ne kuma na fikihu to dan haka in ka tsaya wani fage takhassus kinan da ake cewa lokacin yana cutar madalibin ilimi domin ilimi bai gari takhassusi ba ya gari at-takamul an gari ko manhajul mutakamil ka tabo nan ka tabo nan ka hada sai ka samu abin nan amma in ka tsara fage guda wani lokacin sai ka samu matsala mun bai wannan da kyau ko eh kadiba cikin wannan littafi na talbis iblis na ibn al-jawzi da malaman fiqh wadanda kiyasi da usulul fiqh in kai nisa cikin kai wajen falsafa falsafa in baka anniya ba in baka kafa ka'ida ta usulul fiqh baka kafa mata hujja da aya da hadisi karshe sai ka iske mutun ya riga yayi wuce iyaka komai an ka kawo sai ya kore shi ya nuna cewa ba haka nan bane an fahimta ma'ana dai ya faɗi abubuwa da dama ku karanta wani littafi mun fahimta ko to Allah ya taimake mu waɗannan ishara ne nake so in yi saboda fa'idodi ne na ilimi waɗanda ba a wasa da su ɗalibin ilimi yana da kyau ya fahimci hanya ta ilimi da kyau saboda ya zamanto mi ya zamanto zai iya amfanin kansa ya amfani wani kuma ilimin da duk baya haifuwa ba ilimi bane kullun ilimin ka zamanto sai dai ka karanta kai baka iya fahimtar wani abu baka iya gane nan an yi kuskure ko ba a yi kuskure ba misali baka iya gane nan ya kamata in ƙara ko ko an ba da misali ɗaya zan iya fitar da goma ko ashirin to karatu ka da yake karewa mun fahimci wanda kyau ko to Allah ya taimake mu bari mu bari haka nan amin saboda abubuwan suna da yawa Allah ya taimake mu za mu tashi ne akan wajen inda malam ya ce kenan wa'atu abin nan ko ina na'am alama zakar ala yawa eh alama zakar hu jam'un min al-ulama min annaha fi awqatis sala kenan waɗannan ayoyin da malam ya kawo ce akan abin da waɗansu malamai suka faɗa cewa ana nufin lokutan sallah ina fata an fahimce ni jam'un min ulama kaga bai ce dukkan malamai ba duk kalma in malami bai azata ya sa abin da yasa jam'un min ulama ce kullul ulama ibadan ba dukkan malamai suka faɗi haka ba kun fahimci wannan shi yasa in kana ɗalibin ilimi duk kalma zaka faɗa ka san tana da muhimmanci domin akwai wanda yana sauraron ka shi dai ya fahimci ma'ana gaba ɗaya akwai wanda kuma yana bin ka ne kalima kalima sun kai siya je inda ka faɗi wata ɓanna saboda ya kamo ka Allah kai mu da tsari fi awqatis sala malam yace wa ka qaulihi ta'ala kuma misalin shi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko wa atu haqqahu yawma hasadih an gane ko imamu asim da imamu abu amr ibn al'ala al-basri da imamu yaqub al-basri da imamu ibn amir sun karanta wa atu haqqahu yawma hasadih sai sun kai mata fatha sannan kuma sauran sun karanta wa atu haqqahu yawma hisadih duka dai abin da ake nufi wa atu haqqahu ku bada haƙƙin shi abin zakka yawma hasadihi ranar da aka girbe shi ranar girbi aljazira suna da wani abin nan labaransu da suke basuwa na dare na ƙarshe na yini gaba ɗaya hasadul yawm abinda an ka girbe a wannan yini amma na labarai ba na gona ba ko ba haka nan bari eh kenan nan sai ya zamanto an yi bayanin kadarkin da za a ba su da zakka malam yace alal qawli bi annaha fi zakati akan cewa wato nan wannan aya tana bayani ne kan zakka kenan kaga shi nan baka akwai sabani ya nuna muka akwai sabani alal qawli akan zancen malaman da sun ka ce bi annaha fi zakka wannan aya tana bayanin zakka ne wa annaha ghairu mansukha kuma ba a shahi hukuncin wannan ayar ba sai da wanto ana bada zakka haƙƙin ta za a basuwa fa innaha tushiru laha ayatu zakka ayoyin zakka suna ishara zuwa gare ta ka qaulihi wa atu zakata ku bada zakka to an ce a bada zakka ya za a basuwa wani lokaci za a basuwa kaga wa atu haqqahu sai fadi akwai haƙƙi nata kuma yawma hasadihi sai tantance lokacin ranar da za a girbi nan da ake bayarwa in dai ba wani uzuri ya gitta ba ko larura mun fahimta ko zai zama to za a wuski biyar ake fitar mako waski wask guda biyar waski kuma yana dauke da tiya kamar 60 kenan tiya 300 su ake fitar ma da zakka ina fata an fahimci in ya zama to abinda aka noma da ruwa aka shayar da shi na sama ma'ana ruwan sama suka shayar da shi kenan ruwa na sama sai zama to za a kasa kashi goma a bada kashi daya ko ba ka nan bane idan kuma ya zama to a'a an shayar da shi ne da wahala bin nadhi in ji malaman zauri yayyafawa ana nufin kamar ruwan da jawo su aka yi kamar da hannu ko kuma da motar tunda muna da injin yanzu da sauran abubuwa to wannan sai a bada wato abin nan don ko da an ce da wahala ruwan sama kai tsaye suke zubowa amma ruwan injin ko da ba da hannu aka bayar ba an gane ko sai an sai mai wanda za a samu injin injin kin kuma sai an yi wahala tashi kiran nan sai an ka hankalta ma wannan wahala ban sani ko mun fahimta ba duk da yake turayen su sun ci gaba akwai inda ake bada ruwa da jiragen sama akwai inda ake bada ruwa da tiyuna hekta hekta kawai mutum na kwance a gida na'ura zai mata programming ne in karfe tara ta yi daga nan kwamfuta za ta tashi sai ta tura ma kwamfuta waccan wadda a can gona ita ko sai ta tada injin sai gona ta sha ruwa in lokaci sai su kashi shi yasa noman su ba ɗaya ne da irin namu ba mutum guda sai ka ji ya noma abinda mutum miliyan uku za su ci ko miliyan biyu mu kuma dan afirka ina kwakwalwa ce wato su sun ba aikin kwakwalwa karfi mu kuma mun ba aikin jiki karfi shi yasa da an shekara talatin wato da an shekara ashirin kana aiki ka ƙari saboda aikin jiki ne shi ko jiki ba ko da shi da karfi ba ita ko kwakwalwa tana ƙara fahimta ne tana ƙara karfi shi yasa kullum mu muna baya su suna gaba domin su sun fi ba aikin kwakwalwa karfi mu ko mun fi ba aikin wa jiki karfi shi ko jiki bai jimawa yana aiki kwakwalwa ce ke jimawa tana aiki ina fata an fahimci ni kaji taken gona da suke mata da ita da wato eka kenan ko ba haka ba tsoho ga wurin mutuwarka yaro ga wurin tsufanka shi yasa dan afirka man da shekara shekara 500 shekara 500 da suka wuce yadda muke noma haka ne muke yin shi a yanzu a samu katta in gayya ce za a yi a samu kato 100 ko 150 a bidin ruwa a sa cikin jalka da kuma hura sannan a nemo kwaya a zuba a nemo masu kiɗi ana kuwa ana kirtar ƙasa ɗan afirka ke nan da allah ya kyauta to in shi irin wannan ne sai a kasa kashi goma a fitar da kashi ɗai shi ma kashi ɗin sai a raba shi an gane ko nisful ushur sai a raba shi biyu a bada guda kan in manta wa qawluhu kenan da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala tunda yace ka qawlihi wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku bayar da zakka abinda muka fitar muku daga ƙasa ko ba haka ba to da haka wannan sai zaman to kenan duk suna bayani ne kan zakka ina fata an fahimce ni to suna bayani ne kan zakka kenan sai zaman to su hanafiya ma sun tafi cewa duk abin da ya fito ba sai ya kai wuski ba sai ya kai waski biyar ba to ana fitar mishi da zakka don Allah ya ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard duk abin da muka fitar muku daga ƙasa amma malamai suka ce a'a hadisi ya ce laysa fi ma duna wato khamsu awsuqin sadaqa kenan sai sun kai takhsisin shi ko taqyidin shi na fata an fahimci ni takhsis ne tunda mausul ne suka suka ce mimma ma ismul mausul ce tufidul umum duk ya shiga ciki an gane ko waka kaulihi kuma sai a yi hattara abinda ba a fitar ma da zakka da yawa daga cikin turawa wani lokacin suna suka zuwa ga addinin musulunci sai ce to an ce wanda ya yi kamar gujiya ko hatsi ya fitar musu da zakka amma akwai abubuwan da kamar ba a fitar musu da zakka kamar alkhudrawat yanzu misali kamar pom an gane ko apple ko kuma mu ce yanzu misali abin nan batikh eh suka ce to ai musulunci bai adalci ba ya za a ce yanzu mai hatsi misali wanda ya noma hatsin basu wuce jika 500 ba zai fitar da zakka amma wanda ya noma apple na miliyar guda bai da zakka kidan addinin musulunci ba addinin adalci bane kuna fahimta ko matsaloli ne na zamani kusan yadda ake tattaunawa na kawo su idan musa fahimta a musulunci ba cewa ba su da zakka ba Allah ya san za a sayar da waɗannan abubuwan za su koma kuɗi idan suka koma kuɗi za a fitar mu kuɗin zakka ko ba za a fitar musu ba shikenan ku daina ba mutane wahala to abu ne mai sauki amma in baka fahimta ba za a yi wasa da hankalinka yanzu mutumin da ya noma apple ko mu ce pom na miliyan 30 sai a ce a shi wannan apple din bai da zakka sai a ce subhanallahi amma wannan ya noma hatsi ni jika 500 an ce kuma yana da zakka ce to wannan ko ina shari'a ga ta yi adalci ina hukunci yake sai a ce a akwai hikima wannan abin da aka sayar ya zan biya zan kuɗi kuɗi na da zakka ko ba su da to fitar da zakka kuɗi bas in ji balarabe an gane ko wallahi in ba a waye ba yanzu shubuha cikin qur'ani za a kawo ta da hadisi don a wace ka bugu guda za su yi ma kaji an kace kullibi ba su barin katu a buga nan a buga nan yanzu kana ganin mutum ya haɗe kik sai da wayewa yanzu ba zan can wai nassi ba a'a bayan ingantar nassi ya zaka fahimci nassi kuma an ka shubuha ya zaka mayar da ita ilimi ne mai zaman kansa tun zamanin da qur'ani yake sabka an yi kawo shubuhi Allah ne yake raddi وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض شبهة سوتي كاوا sai su ce kaza su ce kaza sai a ce ga yadda za a ba su amsa kakkasa tsamanin wai wani ilimi ne wanda yanzu na an ka kirkiro shi tun annabawa suna raye ake kawo wa shubha kuma Allah ya warware ta ban sani ko mun fahimta ba Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin sutul anbiya innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna ku da abinda kuke bauta ba wanda ba Allah ba to kuna nan hasabu jahannam ai hatab menene hatab makamashi ko antum laha waridun za ku shiga sai su Abu Jahal sun kaji dadi an kace an kace tabi yana dariya saboda mi saboda wa ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta ba wanda ba Allah ba shi ko Isa an bauta mishi ba ba karan bane mala'iku an bauta musu sun kace to a to shikenan ai an haɗe sai Allah ce walan ma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu a alihatuna khairun am hum Allah ce ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun kaga sai suka ji dadi sai an kace to innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu mala'iku ba abauta musu ba sun yarda ko ba haka nan bane su kansu kuma annabawan annabi Isa bai yarda da aka bauta mishi ba ko ba haka nan bane kuma za su barrar daga waɗanda suka bauta musu hatta da allolin su da suke bauta ma za su za su baude musu ina fata an fahimce ni an gane ko wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba 'alayhim wa anta 'ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul الكذب يا برا ملائك ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم an gane ko Allah ce fazayyalna bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun al-asnam kenan fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin yasa bari ganin cewa a waye kamar wani sabon ilimi na a ce a yarda ga shubha a'a tun lokacin da Qur'ani yake sabka akwai shubuhoyin ana kawo su ana bada amsa kenan ilimi ne wanda kamata ka koye shi ka san wani shi in ba an ce mai abin tun lokacin da Qur'ani yake sabka akwai shi ba ganin haka kamar wasu abubuwa ne yanzu ne ake kirkiro su mun gane ko kuma wallahi ilimi ne mai fadi zaka iya fitar da bahasi dubu a lokaci daya shubuhohin da ake kawowa kan ilmul qira'at na alqur'ani shubuhohi kan nahwu na alqur'ani shubuhohi kan sarf wadansu kalmomi da ake cewa asalin su ba larabci bane shubuhohi kan tafsirin qur'ani shubuhohi cikin hadisai shubuhohi kan mata abubuwan da ake kawo kan mata me yasa musulunci ce mace kaza mace kaza mace kaza mace kaza shubuhoyi kan siyasa ta musulunci jagoranci na musulunci shubuhoyi kan ibadodin musulmi shubuhoyi kan ka'aba shubuhoyi kan wato larabci shi kan shiyarar bincike da yafi guda dubu ka ta ka shirya ma bincike da aiki mun fahimta ko eh ku zaman mu zaman to muna da wayayyen karatu wani yana da dimbin karatu amma bai da wayewar karatu kuma bai dace baka zaman waye kana da zakin baki amma babu karatu aikin banza ne wannan kwana biyu ne za a gane mun fahimta ko to Allah ya taimake mu to ina fadar waɗannan abubuwa saboda wallahi duniyar da muke ciki ta canza ta canza kwarai da gaske da mutane suna da ladabi da biyayya da bin abin da aka gaya musu in kuka duba a da idan malami guda faɗi magana a gari ko a unguwa ko a jihar su ko a yankin su zaka koya yadda yanzu in ka faɗi magana sai sai ka duk wanda ka faɗa in ɗalibi ɗari a akwai kowa sai ka gamsar da shi don kore yana da rikici a cikin wannan matsala to in ka faɗi abu babu dalilai masu ƙarfi ya za ka yi a gani ka shiga cikin matsala mun fahimci wannan da ke ko shi ya zaku ganin mutanen da su da an ce an ce an ce kawai ba wani nace da sai su ne su ta aiki mu ko yanzu duk kalma ka kawo ni sai ce to ni hawa sai an ba da dalili hau kuma ba neman dalilin ne an matsala ba wani ya nemi dalilin ne don ya sani wani kuma ya nema ne don saboda ya kure ka to mu je ko waka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu qul ka ce la ajidu fi ma uhiya ilayya ban samu ba a cikin abin da an kamin wahayi muharraman abin haramtawa ala ta'imin kai hattara ta'imin da ainun na daga ta'ama ne shi ya dandana abu ga mai ci ya ta'amuhu wanda yake cin sa an gane ko illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir ko ba haka nan bane malam yace fa innal qur'ana zida fihi ala hadha al hasr domin cikin alqur'ani an ƙara akan wannan shamakancewa da akai da an kace la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa da ma da illa suna zakwa lil hasri kun fahimta ko ya zamanto hasr haqiqi ko idafi da an kace bakin waɗannan an haram ko ba haka nan bane to daga baya kuma sai aka ƙara wasu mun fahimta misali kaga da yace ban samu ba game da abin da aka yi ni wahayi illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin ko fa innahu rijsun aw istisqan uhilla li ghayri llahi bihi wadanga da ya fada amma a cikin suratul maida sai ƙara wasu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ai hattara sabu'u ba'un don magareta ba a ta sabi'u ala ramu mai karatun qur'ani wa ma akala sabu'u illa ma zakkaitum wa dhubiha ala an-nusb wa an tastaqsimu bil aslam sai mun tunan da an kace bakin waɗannan a lokacin da ake magana lokacin sauka suratul an'am wannan ne a haramun daga baya kuma sai Allah ya ƙara wani na fata ana fahimta to yace to malam yace fa innal qur'ana zida fihi ala hadha al-hasr ko tahrimul khamri an ƙara haramtar da giya fa nubayyinu ma zadahu sallallahu alaihi wasallam bis sunna kenan sauran bayanai da alqur'ani yazo da su ana buƙatar sai an ƙara sai an yi ƙari da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma bi sharadi as-sahiha wadda ta inganta ba duk magana da ka kwaso ba za ka zakwa ka ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da haka da aka yi ta yi ina fata an fahimta amma yanzu da karatun sunna ya karfi kai da kanka an ce ka ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ka yarda alal akalla sai ka san ko cikin wani littafi domin kuma ko ka ce ya ce ko ka faɗi littafin bai isa ba sai an bincika shi waya na hadisin ko ya inganta ko bai inganta ba ina fata an fice ni ko wani ilimi da nashi amfani ko wani ilimi da nashi amfani da ba dan da ana tsayawa ai karatun sunna ba a gane wadda ta inganta da wadda bata inganta ba da shikenan al'amari ya baci sai a fassara alqur'ani ba daidai ba a zo a kawo hukunce hukunce fiqh ba daidai ba to shi ko bayan nassi ya tabbata to a tsaya kuma a fahimce shi domin tana yiwa hadisin mansuhi ne an shafe hukunci da shi in ka tsaya bisa ga wannan hukunci kai ko ka tsaya baya ina fata ana fahimta ta wannan hadisi yace wato innamal ma'u minal ma'i ruwa daga ruwa kenan idan mutum ya sadu da matarsa sai ruwa ya sauka sannan yake kan janaba to wannan hadisi an tashi aiki daga shi idan taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl idan yanka guda biyu wannan yana nuna cewa mata ma ana musu yanka amma ba wajibi don bai ce wajibi na ba ina fata mafi cin domin idan yanka da yanka sun ka haɗu mu namiji da mace kenan faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba kaga aiki da wancan hadisi kaga ka hada rabi in ka tsaya nan don an shafe hukunci da shi sai kaga da al-mansukhat al-muqayyidat al-mukhassisat duka ilimi ne kowanne ka hada ya zamanto a'a ka san nassin ka san ingancin shi kuma ka san bai samu wani nassi wanda ya hana aiki da shi ba a cikin shari'a in ba haka ba shi kenan kenan wannan duk matsalolin da muke fama da su ne kenan saboda masu su su kawo bayani na fiqhu ana bukatar hadisi ya inganta ko ma cikin sunan tirmidhi misali sai kaga in ya kawo duk littafin hadisi in ka dauka littafi ne na hadisi littafi ne na fiqhu galibi ina fata ana fahimta ta banda littattafai irin da su musnad na imamu ahmad shi musnad na imamu ahmad galibi yayi shi ne akan ta'rifin hadisi tun da shi marwiyat ne ke daukowa marwiyat na abubakar siddiq radiyallahu anhu na umar na uthman na aliyu shi nan tsantsa gurin ilimin hadisi da aka zuba amma in ka dauki muwatta malik ka dauki bukhari ka dauki muslim ka dauki tirmidhi ibnu majah abu dawuda hadisi ne fiqhu ne dan kafin a fara bayani sai an ce ma babu kaza babi mai bayani kan ilimi wato abu kaza sai ya jero hadisai kuma hadisan da zai kawo maka fiqhu na domin ba hadisi guda zai kawo ba zai kawo hadisi sun kai goma ko sha hudu ko sha biyar ma'ana fahimtar wannan matsala yana buƙatar fiye da hadisi ɗaya kai ku ka ɗauki hadisi guda da shi zaka aiki ka ka saba ma magabata mun fahimce ka tun da babin an kawo hadisi fiye da ɗaya to kai me yasa ka rike ɗaya zaka aiki da shi shi wanda ya rubuta bai ce maka aiki da shi ba ashe daga nan da abuwab na imamu bukhari na imamu muslim na kaza na kaza babu kaza babu kaza shi yasa in za ka yi bincike kan matsala in kana son ka samu ilimi da gaugawa kada ka ce aka ɗauki littafi ka karanta shi har ƙarshe yanzu in sallah ce ɗauko bukhari da muslim da tirmidhi da ibnu majah da abu dawuda duk ka haɗa su sai ka buɗe kitabus salah sai ka tattaro hadisan kaga sai ka fahimce su da kyau idan ana magana ne kan tauhidi sai ka koma cikin kowane littafi yadda ya kawo hadisai sai ka jero su shi yasa wanda ya iya bincike da wayo sai ka ja ce aljami'u li ahadisi kaza shi ko duk babi babi na waɗannan malamai dauko kawai gaba ɗaya sai maka jami'u ina fata kuna fahimta ka aljami'u li kaza wai ma'ana ya gane cewa cikin bukhari akwai babu kaza cikin muslim akwai babu babu irin shi sunan da abi dawud duk sai shi tattaro hadisan nan sai shi watsa maka littafi an ƙari mun fahimta ko to Allah ya taimake mu amin amin as-sunnah sahiha kenan yace fa mithlu hadhihi al-masail nubayyinuha bayanan tamman bis-sunnah wa irin waɗannan mas'aloli zamu bada bayanin su cikakken bayani amma bis-sunnati tare da sunna taba'an lil bayan al-qur'ani wanda za ta biyo bayan bayani na al-qur'ani domin shi al-qur'ani shine asali ko ba haka ba to sai mu je gaba malam yace wa alam ka sani annal ghaliba fil amthilati galibin misallai allati dhakarnaha waɗanda wato muka ambata ta'addudu hafil qur'ani za su maimaita bi kasratin da yawa ma'ana in ka gana baka misali guda tana yiwa in nijojin tafsiri sai kaga irin shi ya maimaitu da dama kun fahimta ko yace wa minha ma yata'addadu min ghairi kasra akwai wanda zai maimaitu amma ba da yawa ba wa rubbama dhakarna fardan min afradil bayan tana yiwa mu faɗi misali fardan daya min afradil bayan daga wato daya daga cikin nau'uka na bayani la nazira lahu wanda shi bai da tamkada guda ne ka isharatihi ta'ala ila aqalli amadil hamli kamar isharar da Allah ya zuwa ga karamcin amadil haml amad shine lokaci kuma amad yana ɗaukar bagire wuri na fatan fice ne ko kace lokaci ko kace wuri duka yana ɗauka ko ba haka ba yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida amad alhamli lokacin wato ciki bi qawlihi wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wa hamluhu daukar cikin shi na dan adam kenan wa fisaluhu da yaye shi kuma ana cewa fitamuhu da rabti alfitam 30 shahran wata 30 suratul ahqaf ayata 15 ma qawlihi wa fisaluhu fi amaini za a yaye shi a cikin wata biyu ko ba ka dan bari malam yace to falam yabqa lil hamli min min al-30 shahran ba'da amay al-fisal illa sittata ashhur falam yabqa bai yi saura ba in an cire shekara biyu kenan lil hamli ga ciki min na shahran ga wata talatin an gane ko ba'da amayil fisal amai alfisal amaini sai an ka cire nunun lil idafati ba a ce mani amainil fisal sai a ce amayil fisal ya sahibai sijin sahibai sijin sahibaini li sai ce sahibai sijini an gane ko da musanna da jam'u mudhakkaru salim da zaran an yi musu idafa sai a cire nunu in ba haka ba an yi banda tau a mai alfisal wato yan an cire shekara biyu na alfisal yayewa koko shayar da shi illa sittata ashurin sai wata shida suka isu kai saura fadalla dalika malin yace sai wannan ya nuna ala annaha cewa wannan wata shida amadun lil hamli shine lokacin ciki yudau fihi tamma ana iya sabke shi cikakken shi kenan idan mace tana da ciki wata shida ta haihe shi to ɗani amma nan sai mun yi hattara sai in ya zama to an gane cikin na wata shidda ne domin in ɗan na wata tara ne to ba ɗan shi ba ne amma in ya tabbata wata shidda ne gare shi cikin wata shidda ne haife shi to ɗan shi ne ina fatan kuna fahimta ta idan mutum ya aure mace da wata shidda ta haihu sai an ka gane cikin nan na wata shidda ne tunda ya zo karami misali an gane na wata shidda ne to ɗan shi ne amma in ya aure ta sai ta haifi ɗa wata tara kuma wata shidda ne da aure to ba ɗan shi ba ne don wannan ya nuna cewa ko da aka aure da wata uku akwai ciki ban sani ko mun fahimta ba saboda ka ayi wasa da hankalinka gaba gaba kuma wannan ra'ayi da malam ya kawo ba dun malamai suka tafi akan shi ba cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra cewa wata shidda na amadul hamlili don ibnu jarir at-tabari yana da ra'ayi wanda ya saba ma wannan wajen wal walidatu yurda'ina auladahunna haulaini kamilaini ina fata an fahimta eh mai so ya koma can cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari zai ga wani ra'ayi mukhalif ga wannan amma dai wannan shine ra'ayin da yafi karfi a cikin maganganun malamai mun fahimta ko tawa tunda an ce haulaini kamilaini sai an yi shekara biyu to shekara biyu kaga wato wata 24 kenan ko ba haka ba to amma shi sai saba ma wannan ya kawo ra'ayi yayi bayani mai tsawo amma dai maganar jamhuri ta fi karfi ina fata an fahimta eh kuma in kana son ka je nan da ni gaya muku inda malam yace alama zakarhu jam'un min al-ulama ko al-qawli inda ya kawo cewa al-qawli bi annaha alama zakarhu jam'un min al-ulama min annaha fi awqati as-salah ko ba haka ba in kana son ka ga ayyukan malaman tafsiri masu yawa to galibi sai ka rabi littafi guda biyu littafi na farko shine littafin ibnu jarir at-tabari an gane ko jami'ul bayan an ta'wili ayat tanzil in yazo ga ayayen akwai sabani sai ya ce maka ikhtalafa ahlut ta'wil zaka iski mas'ala he da mas'ala 800 an gane ko littafi na biyu an-nukat wal uyun na imam al-mawardi ash-shafi'i an gane ko in kana da littafin shi yanzu kana ganin akan aya akwai ra'ayi fiye da kaza mun fahimci wannan da kyau ko to in kuma masail na fiqh kake so karshen wannan muzakkira zamu bayanin wannan sai ka nemi littafin ayatul ahkam musamman imam al-qurtubi da shi da imam fakhruddin al-razi su kuma tsarin su iri ɗaya ne fi hadhihi al-aya masail masail masail su sai su bi aya kan mas'ala mas'ala mas'ala mas'ala shi ko ibnu jarir tabari sai ce ikhtalafa ahlut ta'wil sai shi kama ganin kowa da kowa mun fahimci wannan ko kowane malami da nashi wato manhaji in kana son ka san maganganu da dama to ka kowa cikin ibnu jarir at-tabari da kuma an-nukatu wal uyun ina fata an fahimta to malam yace wa alam ka sani anna aqsam al-bayan nau'uka na bayani fi hadha al-kitab al-mubarak a cikin wannan littafi mai albarka بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم زواج المنطوق ده المفهوم أربعة هدولي المنطوق والمفهوم سيمون يحترى نطق يا يفرشي an gane ko to ismul maf'ul mantuq abinda an kai furuci da shi kenan al-lafzul mantuq shi ko al-mafhum fahima ya gane abu al-mafhum abinda aka gane al-ma'na al-mafhum abinda an ka fahimta daga lafazi ina fata an fice babi ne cikin babin dalala cikin usulul fiqh ana cewa ad-dalala ad-dilala ad-dulala duka ma'anar shi dai ma'ana an gane ko sun kace amma al-fathu afsahu yin fatha shine mafi dacewa an gane ko kaka zo ya ce addalala ka san mu mahiyonci dilala mun ka sani wani da ce addalala sai ce kaji ya tafka banna a'a wanga musallatul lughawi ne muttahidul ma'ana addalalatu addilalatu addulalatu duka ma'anar su daya al'arbi'a'u al'irbi'a'u al'urbi'a'u duk ma'anarsu ɗaya ranar laraba at-tahalikatu at-tahalakatu at-tuhlakatu at-tahlukatu duk ma'anarsu ɗaya halaka ake yi ai hattara almuhimmu eh ka san wani shi da ya ji wani abu wanda bai sani ba yanzu da kana jin ya haɗu maka dan gane ko to sai mun yi hattara wajen ayan da anka kawo wajen wafi saluhu fi amaini akwai hadisi na Jabir wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira zubar da ciki alwa'dul khafi ko ba ka nan bane alwa'dul khafi hadisi na Jabir cikin sahih Muslim an gane ko al'azlu mutum ya zamanto baya abin nan lokacin da yake saduwa da matar shi idan mani zai fita sai fitar da shi abin nan to wannan ya kira shi alwa'dul khafi ba yana nufin irin yadda jahiliya sun kai kashe ƴaƴansu ba irin wannan ne ina fata an fahimci ni nan kamar wani abu ne wanda ya ce alwa'adu wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ina fata an fahimci ni to da wannan ne kuma abinda ake son a fitar na hukunci shine cewa tsakanin mabiyi da mabiyi kun san turawa suna son su kawo control de naissance da espace de naissance in tabihu kathiran akwai bambanci tsakanin control de naissance tahdidun nasl akwai kuma espace de naissance al-fusha tsakanin mabiyi da mabiyi an ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara ashe tsakanin mabiyi da mabiyi don an samu wata talatin ba matsala bane nassi ya tabbatar da wannan da ɗaukar cikin shi da yayi shi wata talatin kenan matar ka dan ta samu wata talatin ba ta ɗauki ciki ba ba matsala bane ba an wajabta ba amma dai tsakanin mabiyi da mabiyi don an samu shekara biyu da wata shida ba matsala bane ina fata an fice tun da ɗaukar cikin shi da yayi shi aka ce mi wata talatin na fata fice kiran dan mu a taka ta sha magani misali na wasu shekara biyu da wata shida an gane ko ba a cewa kai control da nuisance domin espace kin da nasu ya faɗa wata shekara biyu da wata shida dan kare ke ta babu wata matsala ina fata an fice sai in akwai uzuri na shari'a mata ka bata da lafiya wanda ba za ta iya ɗaukar ciki ba domin za a iya samun matsala to wani ana iya wuce wannan lokacin shi ko saboda hala ce istithna'iyya ina fatan kun fahimta don kar a zo a yi wasa da hankalinmu an gane ko? to hadithin da kuma ya yi bayanin halittar dan adam cikin ciki da yawa daga cikin malamai suna cewa ciki yana zamantowa ciki ne wacce wata hudu da kwana wata hudu ko wannan hadithi malamai sun ce a halittar dan adam tana karewa ne a cikin wato kwana 42 ne wannan sun mai kuno alaƙatan misla zalika misla zalika suka ce ba ana nufin misla zalika yana kuma zuwa ga arba'ina yawman yana kuma ne zuwa ga aljam'u da alkhalku an gane ko domin hadisi ya zo cikin sahihu muslim riwaya ta abdullahi bin mas'ud sun mai kuno alaƙatan fi zalika fi zalika fi zalika ina fata an fice sai dai sabanin da aka yi shi ake busa rai wasu ka ce a'a ana busa masa rai ne bayan wata hudu tunda bayan ya hudu fi zalika fi zalika ce ce sun mai yursalu ilaihi almalak to bayan waɗanda suka ce ana ƙara halitta kwana 42 da waɗanda suka ce ana ƙara halitta bayan wata hudu to kenan nan thumma yursalu ita thumma bata faɗi tahdidin lokacin da ake turo mala'iki ba shi yasa waɗansu suka tafi cewa daga ne lokacin da kai kwana 42 zuwa abin da ya sama za a iya iske tana yiwa a busa mi shari'a amma ba a haɗi ba wasu suka ce a'a daga wata uku zuwa abin da ya sama ne daga wannan lokaci ake fara zancen halitta ake zancen sa rai wasu kuma malamai suka tafi cewa a'a sai bayan wata hudu sannan ake sami shari'a shi da ce thumma daga nan za a gane hukuncin wato idan akwai matsala duk da yake zubar da ciki abu ne da shari'a ta hana shi ko ba haka nan bane in an ya halitta to sai an biya baiwa in mutum zubar da cikin mace ko ba haka nan bane in an an sami sharai an gane ko in kuma sakatu ne bai kai ba inda an kai halitta to wannan shine ake zancen in mutum ya zubar da shi da gangan ake zance to waɗansu malamai su tafi cewa babu wani hali wanda za a ce a zubar da ciki kwata-kwata babu shi wasu ka ce a a yan akwai uzuri da lalura likitoci sun auna sheikh ibn uthaymeen ya ce kai jama'a likitoci sun auna sun ce in an haifi yaron nan mahaifiyar shi za ta mutu ya ce to idan muka zubar da ciki shi yanzu tabbat mun kare da shi mun kashe dan adam ko ba mu kashe shi ba dai a takaice dai mun hana dan adam ya zo duniya in ma bai kai lokacin da an kai halitta ba ya ce to ita ko mutuwar ta gaibi ta cewa za ta mutu ba gaibi da ba ya ce a bar maslaha wadda take muhakkaka a ta zuwa ga muhama ya ce shi dai bai da wannan ba haka mallan ya ce ni dai babu ruwana tau an gari ko? tau wannan dai cikin babin dilala duk za ku ce ku dibe shi kuma insha Allah cikin karatun da muke yi bon ferai za mu zo kan bayani kan addalala da addilala za mu zo addilala allafziya da ghairar lafziya da adatan da kuma wada'an da aqlan duka zamu bayani su insha Allah ta'ala nan dai zamu bayani shi irin yadda malam ya kawo shi a gurguje sauran bayani in Allah ya kai mu da rai sati mai zuwa ran juma'a insha Allah ta'ala zamu yi bayani kan al-mushtarak in mun kare bayani kan annasikh wal mansukh dan muna bayani kan shi kenan da mun kare sai mu bayanin mushtarak sannan mu shiga cikin ad-dalala ina tunanin insha Allah sati mai zuwa ran juma'a dalala za ta shigo ciki Allah ya taimake mu to arba'atun guda hudu ne li'anna kilal li'anna kullan minal mubini an gane ko bismil maf'ul wal mubin bismil fa'il kaga nan sai ka rikici malai ce do li'anna domin kullan dukkan su minal mubini ka gane ko yace bismil fa'il bismil maf'ul domin an ce al mubini da al mubini duka yana daukar ismul fa'il yana daukar ismul maf'ul nan na taba ga muku wannan to kenan nan in yace al-mubin bismil maf'ul ay al-aslin shi al-mubyan ne al-mubyan to amma laraba su al-mubyan sai ce al-mubin to kenan sai ta mace bismil maf'uli ko ko in yace maka bil fath kenan ismul maf'ul yake nufi wal mubin bismil fa'il kenan sai ta manto al-mubyin amma laraba su al-mubyin sai sai to ismul fa'il sai sa wani lokacin sai ka faɗi wanne kake nufi malam yace qad yakunu mantuqan yana iya zamantowa mantuqi wa qad yakunu mafhuman kuma yana idan mantuwa mafhumi ko ba haka ba eh kenan shi al-maf'ulu da al-fa'ilu kowanne daga cikin su yana idan mantuwa mantuki to ga an samu mantuki biyu kuma ana iya samun mafhumi sai da mantomi sai da manto biyu ga mantuki biyu ga mafhumi biyu nawa kenan hudu shi kenan magana ta kare malam yace fal majmu'u arba'un min darbi halatayil mantuqi fi halatayil mafhum falmajmu in ka hada su arba'un zaka samu hudu min darbi idan ka buga irin wancan darbu ba irin wanga bugu na kulli ba darbu irin wanda ake cewa a buga ba cikin lissafi ko ba ka nan bane multiplication multiplication ko ba haka ba darbu halatayil mantuqi fi halatayil mafhum ka dauki halin mantuqi ka buga cikin mafhumi halin mantuqi biyu halin mafhumi biyu in ka buga biyu cikin biyu sai su baka nawa hudu lissafi ya kare mun fahimta ko tsawon da duk zai maka bayani kwanta sa hankalinka ɗai bayan ɗai malam zai bayoyi bayanin su to sai malam ya zo abu na farko ya ce bayanu al'ula na farko bayanu mantuƙin bi mantuƙin a zo a yi bayanin abin da an faɗe shi ƙarara da kuma abin da an faɗe shi ƙarara wanda ya fassara shi an gane ko kenan abin da ya fassara da wanda an ka fassara duk mantuƙi na shine ake kira in an ce mantuk ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi abinda an faɗe shi kai tsaye kuma wanda ya fassara shi shi ma kai tsaye mala yace ga misali ka bayani qaulihi ta'ala kama bayanin fadar Allah subhanahu wa ta'ala ko illa ma yutla alaikum hurrimat alaikum wato uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum sai abinda ake karanta muku to kaga abinda ake karanta muku ai karar an ka faɗe shi ko ba haka nan bane to siwa bi kaulihi sai ya fassara shi kenan shi wanga illa ma yutla alaikum yana matsayin abinda za a bayyana shi kuma hurrimat alaikumul maitatu yana matsayin abinda ya bayyana don an ce sai abinda aka yi muku bayani an haramta muku illa ma yutla alaikum sai abinda za a karanta muku domin na ihattara yutla fi ili mudari'i ne yana nufin abinda ake yi yanzu ko abinda zai zo gaba to abinda zai zo gaba ne sai ce hurrimat alaikumul maitatu domin wanga aya ta illa ma yutla alaikum ta zo bayan hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir al fi'l fi'l al mudari yadullu ala al hal wal wal istiqbal mun fahimta shi fi'li mudari yana nuna ko ana ga yin abu a yanzu ko kuma ma za a yi shi a zuwa gaba in nace azhabu bayan nuna ina daga tafiya ba a'a zan tafi ma yana dauka haka to da ce illa ma yutla alaikum bayan rufin ana na ana karanta muku shi yanzu a zuwa gaba za a karanta muku shi sai karanta muku harrimat alaikum almaitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bi eh an bayyana shi to kuma kowanne daga cikin su karara yake mantuqin ne da mantuqi an fade shi karara mantuq bil mantuq dalla alaihi al-lafz fi mahallin nutqi mun ji wannan ko karatu ne wanda yake mai hatsari to kuma sai ka yi hattara da wani abu guda shi ne cewa wato akwai aya ta cikin suratul an'am an gane ko kulla a jirfi ma'uhi ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'amuhu illa an ya kuna maitatan audaban masfuhan aw lahma khinzirin to wannan ba za a fassara shi ba a ce illa ma yutla alaikum yana ciki na fata an fahimci domin da an ka ce misali kulla ajir fi ma uhi ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu bai zaman towa tafsiri na illa ma yutla alaikum sai abin da ake karanta muku domin da yace ana karanta muku shi ko za a karanta muku suratul ma'ida madaniya ce tana cikin ƙarshen abin da ya sauka na alkur'ani suratul an'ami makkiya ce ta sabka tun a makka to ba a ce yutla alaikum domin har an riga an karanta suratul an'am kuma ba gaba ne za a karanta suratul an'am kun gane mun gane yawwa dan haka wajen tafsiri baka cewa illa ma yutla alaikum sai ka kawo qul la ajidu fi ma uhi ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin a'a wannan ba bayani bane domin shi yutla an kace za a karanta muku za a karanta shi ko ga arge an karanta shi ban sani ko mun fahimta ba to duk da yake sun fassara da shi sai dai in ka dauki nan yutla yana iya daukar wato har abin da ya wuce abin da dama ana karanta muku shi wasu suna iya daukar wannan ma'ana wallahu a'lam mun fahimta ko? to sai abu na biyu shi ne bayanu mafhumin asaniya kenan na biyu bayanu mafhumin bimantukin abinda an ka fahimta sai a yi bayanin shi bimantukin da abinda ya zo karara ga misali zai baka ka bayani mafhumi kaulihi kamar bayanin mafhumin fadar Allah subhanahu wa ta'ala hudan lil muttaqina shi alkur'ani shirya ne ga masu jin tsoron Allah nan hudan ana nufin shirya ta taufiki ba shirya ta bayani ba in tabi kalima ta huda tana daukar ma'ana ta shirya mutum ya kama hanyar shirya kuma tana daukar ma'ana ta bayani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi an gane ko shi qur'anin nan hudan linnasi in kace shirya ne ga mutane ya kamata kowa ya shirya alhali ku ba kowa shirya ba sai ka ɗauke shi bayani ne ga mutane ko ka ce hudan linnasi nan annasu makhsusun ne mu'minai ake nufi in dai shirya ta musulunci ce don ba kowa shirya ba da an ka ce hudan lil muttaqin nan ana nufin hidaya ta tawfiki an kama hanya wanda ita muke fatan Allah ya tabbatar da mu da ita har nan zamu koma ga Allah ya zaka gane wannan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga an ce bai shirye suwa cikin shura kuma yace wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kana shirye suwa to kaga duk qur'anin ne fa eh kaga ko cikin qur'ani yana samun iskali sai an warware shi dan qur'aniyun wa innaka latahdi ay latahdi an-nas ila siratal mustaqim ay tubayyinu lin-nas lin-nas at-tariq amma innaka la tahdi man ahbabta hidayatu at-tawfiq la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha in wato Allah subhanahu wataala yake cewa inna hadainahu as-sabila sai ce mi in ma shakiran wa in ma kafura to inna hadainahu sabila mun yi mishi bayani don da Allah ya shirya da shi ba a cewa in ma shakiran wa in ma kafura wa hadainahu najdaini mun bayyana mishi annajdaini najd shine tudu amma da nufin hanyoyi guda biyu kamar yadda kake ganin tudu baro baro to dan ana nufin an yi masa bayani domin ba ana nufin ba an shirya da shi an shirya da shi ai ba bukata a ce kuma wani ya bace mun gane da haka ai hattara wajen fassara ba irin waɗannan abubuwan suna takuwa to hudan lil muttaqin nan shiriya ne ana nufin shiriya ta tawfiki to wannan bi mantuqi qawlihi ta'ala sai an ka fassara shi domin in mun ka karanta hudan lil muttaqin yana nuna alqur'ani ba shiriya bane ga waɗanda ba su jin tsoron Allah ko ba karan bane to kaga abinda mun ka fahimta kenan kenan huwa ghairu hudan wato hudan wato laysa hudan li ghairil muttaqin shine mafhumin shi in an ce shirya ne ga masu mi tsoron Allah kidan ba shirya bane ga waɗanda ba su jin tsoron Allah shi za mu fahimta anan shine mafhum kuna ji ko to sai mu ce zuwa ga mantuq an fassara shi bi mantuqi qawlihi ta'ala wallazina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama kaga wallazina la yu'minuna waɗanda ba su imani fi adhanihim waqrun a cikin kunnuwansu akwai waqrun nauyi thiqalu an gane ko waqrun thiqal nauyi wasu ka ce to nan in an ka ce wakar nauyi wanda ba a gani in an ka ce wikar nauyin da ake gani ce zarwa falhamilati wikra domin shi wancan ana ganin shi malamai sun ka ce ba ni ba ni da nace ba ni haka tun muka abinda malamai da sun ka ci ne an gane ko to wa huwa alaihim ama sannan shi alqur'ani makamta ne gare su domin ba ƙur'ani yake da matsala ba su ne suke da matsala idan kwakwalwa tana da matsala ba ta ganewa ba laifin malami ne wani lokaci ɗalibin ne kwakwalwa shi ba ta yi ko ko ana karatu ne jikin shi na cikin aji ko cikin masallaci amma hankalin shi na can wani wuri shi na tunanin inda za a samu kuɗi ko za a yi wata harka sai zama to an yi karatun amma jikin shi baya nan ba haka nan bane wani kuma shi na can yana son ya aure wata karshen ta yaji an ce za a kai mata kuɗi in ya zo jan darasi zuciya ta yana can kaga lamari ya baci sha'ir ya ce jismi ma'i ghaira annar ruha indakum fal jismu fi ghurbatin war ruhu fi watani fal ya'jabin nasu minni annali badanan bila ruhin wali ruhun bila badan ya ce jismi ma'i jikina yana tare da ni yayi balaguro ne to sai wasu baitutuka ya ce jismi ma'i jikina yana tare da ni amma ghaira annar ruha indakum ya ku mutanen gida ku shaida raina yana can faljismu fi gurbatin jiki yana cikin bakunta ya bakunta ya je wani wuri war ruhu fi watsani amma raina yana can kasata garin mu kenan ko ba haka ban ki sha'ir yace to fal ya'jabin nasu minni mutane ku yi mamaki na anna li badanan bila ruhi ina da jikin da bai tare da ruhi wali ruhan bila badani to shi yasa wani ya halarta ko ko ibada da muke yi sallah wani ya bari da jikin shi amma cikin ruhi ina babu shi yasa wani ya zo ajiye shekara goma yana bacci shi koko in ya zo gashi nan dai ga abu sai a hankali jikin na nan amma ran na wani wuri shesa ba a samun karatun wani lokaci babu hudurul qalb shesa sallah muna yin ta amma ba ma samun khushu'i inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ina ba ayi wannan sallar ba domin liman na cewa assalamu alaikum sallar azhar da asr Allahu akbar Allahu akbar ko da kace assalamu alaikum kai har mun ka bake iyaka shi tun da ya kabbara yaman cikin sallar ki sai da an ka zo wajen sallama babu ina dole sai da hudur an gane ko Allah ya taimake mu wannan ina bada misalai ne ba ina magana ne kan wani fa rayuwar mu ce ta yau da gobe babu mai kamin labarin wane ko wane ko wane ina fata ana fahimta ta ai hattara halayen mu ne mun san kanmu eh dan wani tana yawa shi ɗaya ce mai hawa yalla akwai mai kawo mallan wani labari wallahi ba mai kawo wani labari wanda duk ya karanta halayen mutane ya yi mu'amala da mutane ya karanta adab to rayuwa zai fahimce ta kwarai da gaske malamin da ya karanta usulul fiqh da malamin da ya karanta lugha da adab ya san adab da kyau to kamar mazancin wani na kamai labarin wani saboda akwai labarai na al'ummomin da suka gabata da malamin tarihi da malamin usulul fiqh da malamin adam an gane ko waɗanda mutane ne waɗanda sun san halayen ɗan adam sun san halayen ɗan adam sai kai hattara in kana magana gaban su ka san ko da kake magana na fata ana fahimta ta sun san yadda ake rakkaba magana a ɗauki lafazi a haɗa a yi kaza a yi kaza a yi kaza shi yasa sai ka san tsammanin wani abu gare ka ne aka fara sai a ce maka ai wani sha'ir ya ce kaza kai sai kai mamaki sai ka iske sha'arikin bayan shekara dubu da wucewa kai baka sani ba ina fata ana fahimta ta to da haka ai hattara wasu abubuwa da muke faɗa ba wai dan wani ne ke zo kamo da labari ba a'a an karanta su ne wani lokaci mun fahimta ko amin amin sannan Allah ya ce wa qawlihi wala yazidu adh-dhalimina illa khasara alqur'ani baya ƙara ma ko azzalumai komai sai hasara Allah kai mu tsari wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara wato ayata 82 a cikin suratu wato al-isra kenan to wannan shine bayani na biyu kenan abinda mun ka fahimta cikin wannan aya ta hudal lil muttaqin an fade shi qarara a cikin suratu fussilat kuma an fade shi qarara a cikin suratul wato isra kuma ba sai waɗannan ayoyin ba akwai tanawa ayoyin da suke kama da wannan misali ne da mawala yake cewa yana basuwa mun fahimci wannan ko to sai na uku kuma lokaci ya riga yayi al-thalitha bayanu mantuqin bi mafhumin shi ko wannan insha Allah sai mu bari sai insha Allah darasi na gaba duk da yake abin yana tafiya dai ana kusan gilli-gillin kai wuri na kusan na karshe dai game da abin da ya shafi wancan babi sai a shigo cikin muqaddimatul ijmal wal bayan ko ba haka ba tana yi wayo mu kai karshe dai nan wajen waɗanda bayanai da ma da ya kawo na mantuku da mafhum ko kuma tana yawa sai mun taba cikin na bayani muqaddima ta haraban kwana abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh